أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين bayan godiya ga Allah mai kowa mai komi da salati da sallama wa biyayya ga nake annabi Muhammad hira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi ya zo irin mutane a kai wanda suke ganin gidan gaskiya Allah ya fi son da rahama in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani alhamdulillah Allah ka gani mu zuwa wannan rana ta Lahadi mun ga sa mu karatu da yin wannan makaranta a hadari ubangiji Allah ya sa ta kawo da suka gobe da lissafi don da suka wata hidima har Allah ya kaddara mu da wannan lokaci Allah ya kaddara yau na da suna bakwai yau yau ne gobe ne ya ka bude ba shi har muna na bakwai ba wanda ya Allah ya sa mu inganci lokacin kuma Allah ya karba mana yau muna sha bakwai ga watan rabiul awwal ba na mutawa sha tara sha tara sha tara da yi sha tara ga wata wanda shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda ta yi daidai da yau ashirin da kuma ashirin da biyu abin da sake da ta ce wani kansu yau ashirin da biyu to da wani yau ashirin da biyu ga watan tara shekara ta dubu biyu da nawa da ashirin da uku Allah ya karba mu ya ba mu da sauri muna karantarwa da wannan tsarin na wannan karatu da wannan masallaci na lamarin da ake karantarwa ko gudanarwa a cikin kungiyar jama'a ta da su da aka kawo sauna wanda ya kafa wannan kungiya Allah ya kai shi da rahama da wanda ya Allah ya wannan mutum ya jagoranci ya zo Allah ya karba masa tare da mako ya ba shi bai ka baki daya cikin aiki wannan mai littafi mun karatu wancan sati ina jin inda muka kwana shi ne sabon darasi da za mu tashi shine wa manna fata fi salati amma babu ne mun tsaro kuma baya kadan da mutum mai mukai wa bukawul khashi'i yace kukan mai jin tsoron Allah fi salati a cikin sallah ko hota faru abun gafartawa ne kun yi maganar kukan wancan wuri wani irin kuka ne ya tuno waɗansu azaba da matsalolin da yake tattare da shi da abun da ya danganci cewa lahirar sai na ganin kamar yaya sai ya kuka don ita wannan Allah ya gafarta masa wannan kuka din wa man ansata ne mutahaddihi dalila wanda ya shiru da wani ba da labari don ya bisu cikin sallarsa fa lafi a rage babu komai a kansa man kama bin raka a can yi wanda ya tashi daga raka a biyu sallar mai raka a hudu mai goma raka a hudu sai ya tashi bai yi zaman ba kamar julusi kafin ya zauna zaman tafiya na farko ke fa in tazakka in ya tuna kabla an yi barik al'abba kafin ya rabu da kasa biyar da hannunsa da rubuta da gwiwarsa ya dai yunkura amma da ya raba hannunsa ko gwiwarsa da ƙasa ko kuma ya raba hannunsa amma gwiwarsa na ƙasa ko kuma ya raba gwiwarsa amma hannunsa na ƙasa Allah gane da sai ya ce raja a ila julus ya dawo ya zauna wala su juda alaihi babu komai a kansa ana magana mutumin da bai rabu da ƙasa ba ke wa in faraka in kuma har ya rabu da ƙasan ta ma da ya ci gaba da sallarsa kawai walam yarja kar ya dawo wasa jada ba'da salami sai sujadan ba'adi wa in raja'a ba'da al-mubarakati in kuma har da ya tashi sai ya sake dawowa fa wa ba'da qiyami bayan ya riga ya tsaya sahiyan amma da mantuwa sai ya kace au amidan da kuma daga gare sake dawowa din sahar salatu sallar sa ta inganta wa sajjada ba'da salami zai sujjada ne ba'da salami wancan da muka yi magana wa sajjada qabla salami zai sujjada kafin sallama wannan kuma da ya riga ya ne ya riga ya tashi kuma ya sake dawowa sai aka ce bayan ya tsaya sa'an ya sake dawowa tsayuwa shine gaban gaban ka gaba ɗaya sun hannunka ya rabu da ƙasa gwiwar ka ya rabu da ƙasa to shikenan ka tsaya Allah ya gane to wannan sai aka ce ne ne zai sujjada ba da salami sabon darasi shine wa man nafa fi salati wanda ya kuri a cikin sallarsa nafaka shine wani harafi ya fito wannan wanda baya cikin sallah nafaka fi salati yace ku a cikin sallah sahiyan amma da mantuwa sajjada ba da salami zai sujjadan ba'adi me yasa saboda ya ƙara wani abu na harafi wanda babu wa in kana amidan in kuma da gangan da yayi ba batsalar salatu musallar ta ɓaci duka me ya yi ya ƙara wani abu da gangan a cikin sallah wa man adasa fi salatihi wanda ya atishawa a cikin sallarsa fala yashtagilu bil hamdi kar ya shagaltu da cewa alhamdulillah abin da ake nufi kar ya ce alhamdulillah tun da yana cikin sallah wala ya rudu alaman shammata haka wanda ya ji ya yi atishawa bi ma'ana ya ji wani ya yi atishawa to kar ya maida masa bi ma'ana kar ya ce masa me kar ya ce da shi ya hamka ba wala ya tashabbitu anisa haka ma ba zai gaida wanda ya yi atishawa shi in yayi kar ya ce alhamdulillah idan yayi kar ya ce alhamdulillah sannan in wani ya ce masa bayan in wani ya gai da to kar ya biyar masa abin da ake neman ya biyar masa na addu'a sa'annan kuma kar wani ya ci shawar shi ma ya gaishe shi ina ganin da tun da cikin mai a cikin sallah da aka ce fala ya ta gibi ham kar ya ce alhamdulillah wala wala fala din cancana aiki la din hannan wala ya rubi kenan alaman shammatu wala ya shammitu aisa haka ma ba zai yi ma wanda ya shawa komai ba fa in hamida Allah to in har kuma ya gode wa Allah ba da ya ci shawan ayan ce kare ce sai ya ce alhamdulillah ba la shay alaihi jubaru kuma ya kare ce to yayi kari a ai ai hamdalan da yayin tana cikin sallah Allah ya rahmata wa man tasa'aba fi salati wanda ya hamma a cikin sallarsa sadda bawon ya rufe bakinsa wala ya rufu illa bi sauri kar ya ja numfashi sai a cikin tufa abin da ake nufi shine kar ya shi iska da yake shiga ta baki bai da abin ta zai iya yiwuwa kwayoyin cuta ya hanye su to shari'a da ta ce ka tare bakinka to ta yi ma wani tsaro na rashin lafiya ko da kwayoyin cuta za su shiga amma hanci ai nan ne iska yake shiga to an bar matata akwai gashi a cikin hancin nan in ya shiga dotin sai a ce ke in ya haka sai ya samu ta tsoro sai ya cire shi ne dotin da yake taro haka kunnensa ya ce akwai dotti a kunnensa in ya cire shi kenan akwai wani akwai mai gashi da yawa akwai wani kuma akwai wani gwamnati da in ya shiga dotti sai ya dinga kama shi yana kama shi in ka muka goge sai ka game sai ka dotti ya yi yawa to baki ba ya shi shari'a sai ya ce to in lokacin da kai hamma to ka tare bakin ka ko ba a cikin sallah ba ana bukatar haka ne saboda lafiyar ka min gairi ikhtirabi al-qurufi amma ka sani kar ka irin hamma ka san muna a Hausa sai mu yi wani ba urin rani mun shi da eh to wala kar ka yadda harafi ya fita a cikin rubuta hamma ne Allah ya ganar da wa man shakka fi hadathi wanda yake kokonto a cikin hadasi aw najasatin ko wata najasa hadasin shi ne nikan da zai yi tsari na mai tsarki ne ko ban yi ba najasa kuma an tsari ya taba jikina ni na wanke ko ban wanke ba shi ne yake kokwanto ne fata fakara fi salati kuma ga shi yana cikin sallah sai aka ce yana tunani a cikin sallar sa ne ba an ba shi dama a shari'a ya yi tunani kalilan kaɗan sun mata yakana da harata sa'annan ya tabbatar da tsarkinsa alashe alaihi babu kula amma matsalar shi ne in ba cikin sallah ba ne lokacin da yake cewa tuni na yi alwala ko ban tuni akwai sarki ko babu to ya je kawai da aiki babu sunanta wa manin tafata fi salati wanda ya yi waiwaye a cikin sallah waiwaye shi ne ka duba dama ko ka duba ban da baya sahiyan amma da mantuwa ala shay'a alaihi babu komai a kansa wa in kana wa in ta'ammada in kuma yayi da gangan ba wa kuwa makaru an karanta an ƙi haka ne amma sallarsa an ƙi haka ne amma sallarsa tana wa inista da bara da ke balata in har kuma ya kai ne ya juya fiskarsa ya kalli alƙibla bi ma'ana ya juya wa alƙibla ma ya kalli yamma a ba a salata ya yanke sallarsa bi ma'ana sallata wuce in waiwayensa ya hagu da daman har ya wuce ya juya baya to ya yanke sallarsa sallah ta bashi amma aka yi maganar cewa in dai har ya rufe hagu ko dama a cikin sallar nashi da mantuwa ba komai a kansa in kuma da gangan ne kuri'a an karhanta ba su haka ba amma sallarsa tana Allah ganar da wa man salla bi hariri wanda ya salla da alhariri abun alfahari alhariri abun wani tufa ne aka ce tufa ne na alfahari shine hariri ne au bi zahabi ko yayi sallah da zinari au saraka ko yayi sata fi salati a cikin sallah din au nazara muharraman ko ya ga wata muharramarsa bi ma'ana kuma muharrama ce abin da aka haramta ya kalla sai ya kalla wa huwa asi to shi ne sabo ne wa salatuhu sahihatu sallar sa fatana ku ji wannan magana wa man salla bi hariri wanda ya salla da alhariri au bi zahabin ko da zinari namiji kenan mata an hanta musu ado shi amma namiji haram ne yi au saraka fi salati ko kuma a cikin sallar sai yi sata a cikin sallar sai ne sai yi sata au nazara muharraman ko ya dubi muharrama a gaba gare shi wa huwa asi to shi mai sabon Allah ne wa salatu tu sahihatu sallar sa ta inganta sallar sa tana ya gana da wa man ganika fi qira'ati wanda ya cudanya a cikin qira'ansa bi kalmatin da wata kalma min gairi qur'ani wanda kalman ba ta alqur'ani bane bi ma'ana babu kalman a cikin alqur'ani shine ake nufi sajada ba'da salami zai sujjada ba'di to me yasa zai yi ba'di saboda ya ƙara wani abun da babu shi a sallah shi yasa zai yi yasa zai yi ba'di wa in kanat min alqur'ani in kuma ta kasance daga cikin alqur'ani take fala sujuda alaihi babu komai a kansa kamar maganar da kuma ya tafi cewa mutumin da ya atishawa kan ya ce alhamdulillah a cikin sallah kenan amma in har ya riga ya faɗa to babu komai a kansa Allah ya fahimtar da illa an ya tagayyara lafzu sai dai in ya canza lafazin gashi nan abun da ya dauko din daga qur'ani yake amma ya canja mata mai lafazi to wannan shi ma yayi ne ko kuma auyas auyar sudu auyar sadar ma'ana ko ya ɓata ma'anan alqur'ani fasayasjudu ba da salami to zai yi sujjadar ba da shi ma saboda abin da ya kawo kamar babu alqur'ani ne saboda me saboda na farko ya kawo abu amma ya canja masa lafaz ko kuma a'a ya kawo amma ya ɓata abin da kalmar alqur'ani ne to kamar ya kawo wani abu da ne daidai da hukuncin sa da wancan wa man na'asa fi salati fala sujuda alayhi wanda yayi gengedi an na'asa abinda ake nufi da na'asu shine gengedin da ka san komai yana tafiya amma kanka da nauyin da bai hana ka jin komai ba fala sujuda alayhi babu komai a kansa wa in ta kula naumuhu to kaga sai ya koma bacci wa in ta kula naumuhu in kuma gengedin ya koma bacci yayi nauyi ke ko to sai ya ce a ada salata wa ruku'a zai dawo da sallah zai sake kuma alwala in da jirgi zai yi alwala ya sake sallah don ta ɓaci gaba daya saboda me ta yi nauyi misali kuna zaune a masallaci kana son kuna farko ana jiran liman ya zo sai ka dan sar da kanka kadai bakka jin wanda yake zuwa bakka jin wanda yake tafiya sai aka taba ka to wannan sai ka tashi ka je ka canza alwala saboda me saboda alwalan naka ta kare don ba ka jin abin da ake ko kuma ba taba ka ma kuna da za ka yi kawai sun gas kai ko ka rabe gugu ne akan sun gudu ko gugu kawai sai ka ga hagu ka da dama ka ba ya ci har bayan ka masu gugu ya cika to zai sake alwala don ta yi nauyi Allah ya galar da mu wa aninul maridu aninul maridu bugu ta faru anin shine numfashi ko nishi na waye na mara lafiya yana sallah a cikin sallar nashi amma iya ta wani numfarfashi waɗanda babu su a cikin sallah ne to wannan tun da rashin lafiya ne ya jawo masa wannan mugu ta faru abun gafartawa ne an gafarta masa wata na hannuku libarurati haka wanda ya yi gyara murya libarura don laruri misali yana karatu sai ya ji karatun yana abin muryarsa yana dan kakagewa sai ya ce ta na hannuku kenan amma libarurati don laruri mu kuta faru shi ma abin gafartawa ne to akwai waɗanda kuma suke yin gyaran muryar amma a matsayin magana wani ifhami makaruhun in an yi gyaran murya don a gane ina cikin sallah ne to makaruhun an hana masa amma sallah sa tana mutum misali mutum ne zo fara kira ya ce musa sai na ce to abin da ake nufi a wannan ai na yi don ya gane ina sallah ne to an yi haka a sallah amma sallah sa tana ina gane ta wala ta kudu salatu bihi sallah ba ta ɓaci da wannan din wa man nadahu ahadu wanda wani kuma ya kira shi ina cikin sallah wani sai sai kwana kira fa qala lahu subhanallah sai ya ce subhanallah iya cikin sallar ƙuriha an iya bari haka wasu har salatu ruwa ma sallarsa tana a ga magana guda Allah ya gane da aka ce gyaran murya don laruri ba komai aka ce gyaran murya don wani ya san kana sallah ne an yi haka amma sallar ka tana nan mutum ya ce a kira shi ya ce subhanallah yana cikin sallah kuriha an yi haka amma sallarsa bai san har salatu sallarsa tana nan wa man waqa'a wa man waqafa fi qira'ati wanda ya makali a cikin qira'arsa wa lam yaftah alayhi ahad kuma babu wanda ya buɗa masa karatu ya dauko karatu kawai ya makali yayyen ya tsaya kan kuma ba wanda ya ce masa komai taraka tilkal aya ya bar wannan aya kawai wa qara'a ma ba da karanta abinda ke bayanta fa in ta'azzarat alaihi idan kuma ta buwaye shi yayi ya kai baya ƙara dawowa ta sake makare shi ya kai baya ya sake dawowa ta makare shi raka kawai ya rufu ya huta kaga nan ba ka kawar da dole sai kai ana ta da kai kamar wanda kake karatu ko karatu ma mun sun faɗa ka faɗa ma mun sun faɗa ka faɗa kana ta yi wahalar da kanka kake kawai Allah ya gane da wala tanzurul mushafan ba zai dubi mushafi ba wala yanzu mushafan ba zai dubi mushaf ba ma'ana ba zai dubi qur'ani bai ne dai gaba gare shi ba a cikin wannan masaba ne kenan illa an yakuna fil fatihati sai dai in karatun fatiha ne ya gagare fala budda min kamaliha ita babu makawa sai an cika ta bi mushafin da alqur'ani ne au gairihi ko ba alqur'ani ba dole in baka iya fatiha nan ba ko da kana ganin qur'ani kana karantawa dole sai ka karanta ka sani in kuma a'a babu qur'ani wani yana faɗa kana faɗa har ku gama to dole sai ka karanta shi ne abin da ake nufi augaini ko ba wani alqur'ani ba wa in taraka minha ayatan in kuma ka bari a cikin fatiha aya daya sajada qabla salami za ka yi sujadan kabilon kayan na aya guda ɗaya wa in kana aktara in kuma ta fi aya ɗaya batsa na salatu to sallar ta ɓaci duka aka bar ta ba aka maimaita ta ba aka bar ta gaba ɗaya Allah ya gane da wa man fata ala gairi imami wanda ya buɗa wa karatu ba liman jinsa ba misali shine ne ni ina sallah na daban wannan ma yana sallarsa daban to sai ɗaya makale a karatunsa ni har wanda muke sallah ni kuma sai na buɗa masa tun da misali abin da ake nufi shi yana karatu ni ina karatu ni ba ni na makale ba shi ya makale kuma ba liman ina bane haka sai na buɗa masa karatu to ni na wasan da ta ɓaci na shi kuma ta yi mai lagalar da shi ne wanda ya buɗe wa wani karatu ma'ana gashi karatu ne ba amma to sallar ta ne ta baki ga shi na cikin qur'anin ne amma shi daban kai daban la fahimtar da wa man wa man fataha ala ghairi imamihi badala salatu duk wanda ya buɗa wani karatu wanda ba iman ɗinsa ba suna sallah daban-daban wannan imana sallarsa ta baci wala yaftahu ala imamihi kai liman din nashin ma fa ba ce ya ba buɗa masa karatu ba illa an yanta zirar fatha har sai ya jira a buɗa masa karatu yanzu misali liman daga ba fatiha ba a cikin sura iya cikin karatu kawai sai kuka ji ya tsaya chat ya yi baya ya sake ɗaukowa ya zo ya tsaya to ba za ku ce bar komai ba sai kun ji ya yi shiru to nan yanzu yana jiran abu da wasu karatu amma wani daga tsayawar limanto sai ka ya kawo aya ya aji me yasa saboda gaggawa komai na da nuka kar ka buɗe kar ka ce masa komai har sai ka ji ya yi bayan ya zo ya tsaya ya ta gagara zuwa kuma sai ka ji ya yi shuru to shurunsa shi ne yana jiran a buɗa masa Allah ya ba mu da sabu aw yufsida ma'ana ko kuma yana bata ma'anar alqur'ani wannan kuma ba a jiransa yana bata ne ma'anar alqur'ani wannan ba a jiransa sai a yi sai a yi gaggawan gaya masa wannan tun da bai bata alqur'ani wa man jara fikiruhu fi umuri duniya wanda tunaninsa ya tafi cikin rayuwar duniya iya tanya tunani misali ta faɗi ba ta ba ko kuma dai hayaniyar duniya kawai yana ta tunanin fetur ya karu waye shi ma ya karu magi ma ya karu ga sana'an abubuwan ba sa shigowa a kan gari da sauran abubuwa ya zo kamar da sallah Allahu akbar kawai jala dikiru ta tunanin sai kama hada yana hada wasu wayoyi kuma a cikin sallah ne iya ta ne da sallah sai je can wani ma na bin sa naira ɗari biyar sai je tafi ɗari biyar ɗinsa ne ya samu tafi nan sauransa dubu ɗaya cika ta iya ta lissafi fi umurin duniya a rayuwar duniya kun ga da kana nan na kasa sawabu to ya rage ladansa ba wai sanda su ta bace ya yi me ya rage ladansa na kasa sawabu ya rage ladansa walam tabukul salatu sallar sa bata bace wa man da fa'al ma shi ya bayyana yare duk wanda ya tare ko ya tunkuɗe mai tafiya gaba gare shi ba a so mutum yana sallah zuwa bi gaba gare shi wannan babu sai na kware ce ni ba na bin gaban wani kuma ba zan yi daune bi gaba na ba lalle ilalla sai ya kare ka kuma hadisi na nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kare mutum a cikin sallah ga matsayinsa ya ce don me ya ce mutum da ya zo zai wuce gaba gare ka kare shi in yaki fakatun ruwa ka yaƙe shi me ake nufi kenan ka hana shi dinin da'imi li'annahu huwa shaytan dan shi shaytan ne zai cuce ka amma ku bai sa Allah ya gane da aw sajada yanzu ya fara lissafi kenan wa man fata wa man dafa almashi ya baina yadai wanda ya ture wani mai tafiya gaba gare shi lokacin da yake sallah kuma amma ba akwai ka'ida sai in har ba mutumin shi ya jawo a zuwa yi gabansa in akwai wani guri ya zo ya kabar da sallah inda mutane za su wuce to laifin na kansa in kuma babu ya zo ya tsaye da sallarsa to lalle a yanzu kowa zai iya wucewa wurin kai kuma kai ne ka zo ka fita gabansa to laifin na kanka Allah ya fahimtar da to yace wa man da fa'al ma shi ya bayyana yadai wanda ya tsare mai wucewa gaba gare shi da yake da ko aw sajada ala shakki jabahatihi ko ya sujjada a kan gefen goshinsa ba santan goshi ba gefen goshi ya dubi nan ya yi sa shi a matsayin sujjada au sajada ala dayyatin au dayyataini min imamatihi ko ya sujjada a kan naɗi ɗaya ko naɗi biyu na daga rawaninsa guda uku na ko ala shay'a alayhi to babu komai a kansa fi fala shay'a alayhi babu komai a me a kansa anu a fahimci wannan magana ya ce wanda ya tare wani gaban mai sallah bi ma'ana ya tare wani don kare ji gabansa au sajada ko ya yi sujada ala shiƙi jabahatihi a kan gefen goshinsa ba santan goshinsa ba gefen goshinsa na au sajada ala ɗayyati au ɗayyatai ko kuma ya sujjada a kan naɗi ɗaya ko naɗi biyu na daga rawaninsa min imamati na rawaninsa wala shaya alayhi to babu ko bai kansa wannan sujjada sa ta yi fi galabati liqayhi haka ma wanda amai ya rinjaye shi wal alas ko kuma alas shine bakwas ko to wannan ma sai dai zuwa kawai a gefe laganar fi salati a cikin sallah wa sahawil ma'amuni a rafkan wan ma'amu ya hamilu wul imamu liman ya ɗauke masa yanzu misali mutum yana sallah ko ki bari kai ƙarshe sahawul ma'amuni rafkan wan ma'amu ya hamilu wul imamu liman ya ɗauke masa illa sai dai an ya kuna min na kasi faridatin sai dai in farilla ya tawi wannan shi ne bai ɗauke masa misali ya zo na sallah sai na kasta sunna sai na kasta me sunna to wannan me an ɗauke masa an me an ɗauke masa amma in farilla ne to ba ɗauke masa wa iza sahal ma'amun au na'asa inda ce misali mamu zai yi rafkanuwa auna asa ko gengedi ya same shi na asa irin wancan na asan ba ba launu ba lagana da an zuhima ko aka matse shi a laruku'i bai samu yayi ruku'u ba wa huwa fi gairin ula kuma ba farka'arsa ce ta farko ba yayi wata raka'a kafin wannan mutu wannan magana da kyau iza sahal ma'amun idan mamu ya yi rafkarwa rafkarwar ta kama kan cewa mai samu ya yi rubutu tare da liman ba har liman ya yi rubutu sai ya ce a rafkarwa ce ko to ɗaya ke auna asa ko ya yi gyangyaɗi mai samu ya yi wani abu tare da liman ba au zuhima ko aka matse shi ya zama ba da halin da zai yi ma ruku'u ko sujjada ba ala ruku'i game da yin yayi ruku'u wa huwa fi ghairi al-ula amma ba ba raka'arsa ce ta farko ba fa inna ma'a to ga hukuncinsa in har yana tsammani idrakin imami zai riski liman qabla rafa'ihi kafin liman ya dago min risalati saniyati daga sujjada ta biyu raka'a wala hikamu to ya yi rukuku min ya riski liman wa in lam ya ya tsama in har baya tsammanin kuma zai same shi yana ganin kafin ya yi rukuku min ya tafi ya yi raka sujjada ɗaya ya tafi a su yi tare da liman ko kuma ya jira su tafi su yi ta biyu din to yanzu zai wuce har ya tashi ya tsaya gare wannan ba ai baya tsammanin samun shi ko to ya je kawai ya samu liman a yadda yake kaga sallar sa ba ta da me rukuku ko ba ta da me sujjada wata bi al-imam huwa bi liman insa wa qada raka'atan sai ya rama wata raka'a fi mawdi'iha a yadda ta same shi ba'da salami imamihi bayan liman insa ya sallame tunda baya tsammanin ne zai riske shi amma can da aka ce maka in har zai riske shi yayi ya je ya same shi babu komai a kansa yanzu kuma baya tsammanin zai same shi sai aka ce to ya bar wannan rubu'u din ko ya bar yin sujjada din ya je ya same shi a halin da yake ciki shi liman din sai in an idar da sallah kuma ana liman ya ce assalamu alaikum shi kuma sai ya tashi ya kawo raka'a daya a yadda take in fatiha da sura ne fatiha da sura in fatiha ne kadai fatiha la samu gani wa an saha an ila raka'ati ukwara wa an saha an wa in sa wa an saha an sujudi in kuma akan sujjada ne rakanuwa take aw zuhima ita ko shi ma aka matse shi bare samu yayin sujjada ne ta da shi ba aw na asa ko yayin yayyade hatta kama imam haddi man ya tashi ila raka'atin zuwa wata raka'a ta daban ukura sajada to ya yi sujjada ya je ya same shi wa an dama amma fa in yana tsammanin fi da zaki imani zai samu liman din kabla al'adar rukui kafin ya yi wata rukui zai same shi amma mun ga sujjada ne bai samu komai ba to yanzu in zai samu wannan sujjada guda biyu ya yi sujjada din ya je ya samu liman a tsaye bai kulla raka'a ta gaba da ita ba in kuma ba zai samu ba ya bi liman ɗinsa shi ma hukuncinsa kamar me kamar wancan illa in bare samu ba tare ka hutu ya bar wannan sun ta dai duka wacce bi a imamu imama ya bi liman ɗinsa ko ka baraka a can shi ma ya biya wata raka a uku ta daban aiban har yanzu maganar kagan su kamar guda biyu tun da duka ne da ta ruku da ta ne da ta sujjada wa haisu qada raka'ata kuma duk lokacin da zai biya raka'an ba fala sujuda alaihi ba wata sujjadan da zai yi illa sai dai an ya kuna shakan sai dai in yana kokonto filin ruku'i a sujudi ni abin da ban samu na yin nan ba ruku'u ne ko sujjada mun gane magana yanzu ne ga matsala ta same shi na cewa zai cika taraka'a don ba zai iya samun liman din ba amma sai yana kokonto me ne ya sa shi zai ƙara wannan raka'a ɗin biyu ku ne na bari ban yi bane ko kuma a sujjada ne na bari ban yi ba wannan shakkan ita ta sa zai yi ba da salami Allah gane da billa an yi kuma shakka sai dai ya kasance yana kokoto bi rubu'i aw sujudi a shin rubu'u ne na rasa ne kai ko sujjada ne in babu wannan kokoto ne babu wani magana sujjada a tattare da shi wa man ja'atuhu aqrabun wanda kunama ta zo masa au hayyacin ko macijiya fakata na hayya kashe ta fala shi alai juban kuma yana cikin sallah ko sai kunama ga masa ko ga macijiya ga masa akwai sanda gefensa ko gaba gare shi ya dauka sai maki ta ta mutu to babu komai a kasa illa sai dai an ya kula fi'iluhu sai dai aikinsa ya yi yawa da ya maka mata sai ka ta can ya bi ta can ta yi baya ya zagaya mana aiki ya yi yawa ko to don haka wannan kuma akwai matsala ko abu ya stada biyar alƙiblata ko kuma ya ba wa alƙibla baya gurin kashe kunama ai akwai matsala ko to inna hu ya qata'u shi kan ai an faɗi hukunci tun da zuwa akan wanda ya juya baya wa alƙibla an ce me sallar ta baci man shakka hal huwa fi rutin shin ni kan yanzu sallah na ina a rutini nake yanzu yana sallah ne na nafila sai ke tunani cewa ni kan a rutini nake ne aw fi thaniyati shafa'i ko kuma ina raka'a ta biyu shafa'i ne nan ba kuma to yake ba ja'ala ha thaniyati shafa'i aka ce to me da ita ta biyu shafa'i ne an kasa ne ko ai rutini kan gaba ya gaba shafa'i ne to yanzu tun da abokancinsa ni kan mutumi ne nake ciki ko kuma ta biyu abin da ne shafa'i ne to me da ita ta biyu shafa'i ne kai ta ya kai sallama wasa da ba da salami sai kai sujjada bayan sallama na ne na kokon na ne na kokon sun ma'autara sa'annan sai kai mutumin ka sai ka gama da wannan shafa'in ba ka mata sujjadanta sa'annan sai ka zo ka gina mai ka gina wuce wa man takallama bayna shafi'i wal wutr wanda yayi magana tsakanin shafa'i da wutr saniyar da mantuwa fala shay alaihi babu komai wani zai sa shafa'i da wutr kan ai anya akwai sallama a tsakiya ko ba akwai sallama ba to wannan musamman ba a so kai magana ba a so kai ne kai magana saboda ni ba a so kai magana saboda karfin mutumi na gane da wa in kana amidan in kuma da gangan ne kuriha an yi haka din wala shay alaihi babu kuma ya ba kasa wal masbuqu kaga masbuqi wani masbuqi ne wani masbuqi jama'a na wanda bai samu jami'in wanda bai samu jami'in ke wanda ne ba kai kuma kace mai sallah shi kadai mai sallah shi kadai ka shi kadai ke sallah masbuki shi ne wanda ya zo ya rasa mai raka a ɗaya ko biyu sannan sa dai zai cika ta shi ne masbuki wa in adaraka ma al imamu aqalla min raka'ati to da yazo sai ya samu abin da bai kai rukuku ba da yazo sai ya samu sujjada guda biyu daga shi ai bai kai raka'a ko dama sai ya samu rukuku ne ya samu me ya samu raka'a to ya samu aqalla min raka'ati abin da bai kai raka'a guda ba fala yasjudu ma'a to ba zai yi sujjada tare da liman din nan ba don matsala ta same shi ya zo ya samu abu ya same su abu ya same su ko ba ya same su amma shi fa bai samu komai da liman din wanda ya kai raka sun da ya samu ku zaman tayya da ya ce kala ya sujudu ma'ahu to ba zai sujada tare da shi ba la qabliyan ba zai yi qabli da shi ba wala ba'diyan haka ba zai yi ba'di ba fa in sajada ma'ahu in kuma ya sake yayin sujada da shi batsala salatu to sallar shi ta baci niyyar da ya ta baci na gane da ai dama abin da zai samu qablin ne to ya zai yi in ya zo samu liman kuma an hana shi ya sallame kuma an ce kare shi akwai aiki ko babu to sai ya zauna yana ɗaya daga cikin wurare guda tara wanda yake cikin sijin mutumin yake cikin kurkukun liman gashi liman bai sake shi ba kuma gashi yana sallah bata mun gane magana ba zai bai sake shi ba tunda bai ce bai yi sallama ba kuma gashi shi baya cikin jami'in abin da suke yi Allah gane da sai ya basu su yi kablin su su gama su zo su zauna yana zaune a gusa he ya yi tahiya ai sai su yi tahiya su ce assalamu alaikum to an sake shi daga nan sai ya miƙe Allah ya samu gani wa in an da raka raka a can in kuma ya samu raka da liman fa kamilatan cikakkiya au aksara kai ko ma ta fi raka a ɗaya sajada ma a hu zai yi sujjada da shi liman qabliya zai yi qablikan tare da liman wa akarar ba'adiyya amma zai jinkirta ba'adi sai ya idan da sai ya cika tona shi ko hatta yutimma salatahu har sai ya cika sallarsa fasal fami fa yasjudu ba'da salami sai ya sujjadan ba'di din ba samu gani fa in sajada ma'al imani amina idan kuma ya sujjada tare da liman da gangan batsalar salatu sallar ta bace waye mai ba'di waye mai ba'di in kana sahiyar in kuma da mantuwa ne sajada ba da salami in su jira bayan sallama to ba shikenan ba amma mun gane wannan Allah ya gane da wa idza sahal masbuqu idan masbuqi ya rabkanuwa ba da salamin imani bayan sallamewar liman wa huwa kal musalli wahdahu to hukuncinsa kamar mai sallah shi kadai ne da duk kawo baka samu sallah raka ɗaya ba ka tashi za ka kawo ta to yanzu lokacin da liman ce assalamu alaikum to ka fita daga karawarsa duk abin da zai biyo baya to naka ne wannan shi yasa ya ce kal musalli wa hada kamar mai sallah ne shi kadai wa idza tarattaba ala al masbuq idan ya jerantu akan masbuqi ba'adin min jihati imani ba ni ta kama shi tare da liman ɗinsa na farko ya zo bai samu raka'a ɗaya ba to ba ni ta kama su ai kaga ba zai ba ni tare da liman ba ko to tunda ba zai ba ni tare da liman ba ya tashi zai kawo sallarsa kenan kaga yana tafiya tare da badin liman ne ko wa qabliyu min jihati nafsihi yana cikin sallarsa kuma shi sai yayi rage sai kamfi ta same shi kaga ta taba kenan sun jerantu akan sa ba'adi ta gefen liman qabli ta gefen kansa adda za a wuri ƙabili to ƙabilin da zai yi ta isar masa ta ɗauki haka ta liman la ganar da wa man nasiya ruku'a wanda ya manta yin ruku wata zakara sai ya tuna fa ruku zai yi fi sujudi a cikin sujjada yanzu shi ya zo ba kadara ko shi kadai ke sallah ko liman ne yayi fatiha ya yi sura maimakon zai kama gwiwa kawai sai ya tafi sujjada a musa akwai aiki na gada na kan ya ba samu abubuwa wani ana lissafi kan ai dole za a samu haka kawai sai ya wuce ya tafi sujjada a musa suna wani ga wacce zan ce ko raja a ka'iman to ya dawo ya tsaya wa yastahabbu lahu an so a gare shi an ya'i da shay'an minar kira'ati ya karanta wani abu daga cikin karatu amma ba da a faca an so a wurin in ya tashi ya tsaya ya maimaita wani abu na daga kira'a amma ban da faca la gane da sun ma yarka'u sa'annan sai ya ruku to idan ya miƙe ya tsaya din ko bai karanta komai ba babu komai sallarsa ta yi ba yawa wa yasjudu ba'da salami sai ya sujjadan ba'adi na ne na ƙari na tafiya da dawowa ne ai maimakon ya tsaya sai ya wuce kuma sai aka ce ya dawo ya tsaya aga wucewarsa da dawowa tsayawa wannan kari sai ya sujada ba da salam sai ya sujada bayan sallam wa man nasiya sajadatan wanda ya manta sujada ta yaba yayi daya sai ya manta daya wata zakara ha bai tuna ta ba bi ma'ana ba da kiyami sanda ya tashi ya tsaya sai ya tuna a ga su gidan nan ma dai ba dai raja a jalisan to ya dawo ya zauna me zai yi ya dawo ya zauna tunda ya yi sujjada daya da ya dawo kan ai zama ci ko sannan ya sake ne ya sake sujjada to ya dawo ya zauna in yana tsaye tuna bai yi sujjada ɗaya ba to ya dawo ya zauna wasa jada ha ya sujjadu wannan ita sujjada da ya manta ta ne illa an yanfuna kadi jalasa qabla al sai dai in har ya tuna cewa ya zauna ne kafin ya tashi ya tsaya ya zauna din wannan zaman tsakiya ne kafin ya kai sujjada ne kawai sai da ya haka kawai sai ya miƙe abinsa ya tashi rabu an gama ko to ala yu'ida julusa to ba zai sake wannan zamar ba kaga yanzu ba ana ma filla filla da sallar nan ne dole kawai a cikin sallah sai ka san fa me kake yi yanzu wannan gabobin da ya rika yanke maka idan kana yin biribirce ina ma zaka gane me kake ciki ka zo rukuku ne ka wuce sai aka ce ka dawo ka tsaya ka ƙara wani abu ne daga kira'a amma wanda ba cikin fatiha sa'annan sai ka yi rukuku ne ka cika ka yi sallah sai ka yi ba'adar salami ba shi ne abin da ya faɗa ba to nan kuma mutum ya zo ya sujjada daya kawai sai ya tashi ya tsaya sai aka ce ya yi ya dawo ya zauna sai dai in ya riga ya zauna in yana tuna cewa ya zauna to ba zai sake wannan zaman ba saboda zaman ita ma wata aiki ne in ya sake nafka ta akan nafka to akwai aiki kenan ashe dole a sallah sai ka san me kake aikatawa ne gaba daya kuma wannan babu din da yake lalle mu sani akwai tambayoyi masu ƙarfi shugaban matasa tabbas idan wannan filla-filla za mu yi ita in kuma mu gane wannan babu ba za ta jawo mu maimaita ko mu maimaita babu ko mu maimaita littafi daga farko wata saboda babban burin mu abin da ake so in an tambaye ka kai ma waje ka bada amsa abu babban buri abin da ake so a wurin ki kai ma da ke jin wa cikin gida ki gyara sallan ki ki gyara wa makociyar ki ko ɗan ki ko wani abu makamancin makociya ba wani matsalar gida ba wanda kuke ɗaki a kusa da kusa ba ake nufi babban buri kenan in ba a gane ba a tambaya wannan shine babban magana amma in ka zauna ba ka gane ba kuma ba ka tambaya ba aka zo tambaya ba zai hana kuma kira ka bance wani tambaya warware mana eh ai ka banta biya lahira ne wallahi ko ka tambaya yaya kabari yake da ayyukoki ko kuma kar ka tambaya kana shiga kabari a tambaye ka ba shi kenan ba dole ne ka shiga kabarin nan za a tambaye ka ko to wallahi ka shirya wannan tambayoyi wannan babi daga farko ƙarshen nan ba tabbas ya mun ƙara ya nuna da kyau mun yadda ya mana filla filla to sai mun ma mun yi filla filla ne babban fata shine duk halin da kake yi yawa ka gane me ne kake tafiya kai ka zo muna tambaya kana ta to ni an yi maganin kuwa amma ba yadda kai bane ka gane ka ka fahimta Allah ne ya ba mu da sauki duba wannan littafi ka duba aikin da yi a ce wannan dan shekara sha bakwai shi ya rubuta littafin da kai ka san iyayensa ba su zauna haka wallahi ba su yi wasa ba sam Allah ya ganar da ma duk lokacin da aka bar abin da wake wake ba abin da yake cikin kwakwalwarsa to shi da karatu kuma sun yi baibai kuma shi ne gana ana karanta qur'ani ne sai dai ya ji a wurin wani saboda waka ya cika masa kallon fina-finai ya cika masa zuciya ba zai sa qur'ani ba zai samu zama a wurin ba akwai wanda Allah bai kaddara zai haddace wannan littafin ba zai yi ta kokari amma kuma fa me ba zai haddace ba haka Allah ya tsara masa amma kuma ba zai hana kuma ya dinga me budewa ya bude ya karanta ko ina zai bude ya karanta amma Allah bai bashi ikon haddacewa ba wannan wani abu ne baiwa ce daga ubangiji amma duk zuciyar da aka cika ta da damuwa da hayaniyar gidan duniyar nan fina-finai sabi da komai arewacin tuko kan tana cikin zuciyar ka kasan duk wani lokacin da ake sa kowane biyu to banda qur'ani kuma ya zauna a zuciyarka saboda mai bayi da wurin zama zuciyarka akwai dotti zuciyarka akwai matsala bare kiɗe kiɗe a a qur'ani ba zai zauna ba kwata kwata duk da kuma ba za ka iya bude qur'ani ka karanta ba to asara kan ta same ka an gama wannan ala da muka samu kayan kallo a waya hannu ne ko mene duk fa an kawo ne a ci ɗauke kwakwalen ya za ka yi karanta ƙwararren ya za ka yi babu an kawo su abun da su kwashe maka wajen damu to ba karanta littafin ba bare ka san miya cikin sa ba karanta ba bare ka san miya cikin kuma ka girma kai ma ka zo kace aure za ka kai aure ka haife da to kai ma baka san darajar qur'anin da yake hannunka ba ina za ka san da ɗanka kuma zai yi baki san darajar qur'anin da yake hannunki ba ya zaki karantar da danki ta yaya in ba mai kokari ne su tafi makaranta sai ka zo ka tambaya wani sura yaro yake ta ce to kai zo a ina kake ne kaga kwata kwata bata san ma me ya kawo ta duniya ba kenan bata san me dalilin da aka bata yaya ba ma kenan in kai kuma burin ka dama ka kawo musu abinci ne shikenan an koro su a makaranta ba ce su suka sani malaman tun da me su kullum jurin su kudi ne kudi ne kudi ne ha to wanda ya wanda zai rayu ne babu abubuwa kai da kanta ne ma kan aka ji aka ce kan jurin ka neman kudi ya zaka ce su kuma nan ne hanyar samun cin abincin su ya ba su koro da kama dole ne komai sai ka waiwaita ba in dai kana so ka rayu a duniyar nan lafiya kana to fa sai ibadar nan ka sa shi a gaba gare ka lura da komai yake gudana a cikin gidanka ƴaƴanka kan yaushe ne ne suke karatu yaushe ne suke kaza in kowane lokaci ka zo fim ka zo ka ajiye musu tv suna ta kallo to wannan tv ta zama ma hatsari wannan tv ta zama ma linzamin mutawa wai tashan addini da kyan an da zo ka samu an tara ƴaƴa waya kunna musu tashan addini wallahi gida da ɗaya me yasa kawai to kuma inda ma matsalar take shine duk waɗannan tarubutan fina-finan da ake ta kallon babu riba a cikin su ko ɗaya ya za a yi ƙwararri da hadisi bai gyara ma zuciya ba cewa ɗan fim da zai gyara ma zuciya ba ya ta ya zai yi ma wannan Allah ya sauwa Allah ya baku da sauwa duk tashoshin da ake sakawa yanzu ka shiga a sha TV ai tashar addini amma an mutum da kance masa to za ka kara abu ne a samu a samu a ce kai ba a watan tuko kuma to banda fitsaranci da tsiya me ake koyarwa a ciki ba abin da ake koyarwa wanda wa ɗin an ce kuma al'adar gari dan ga kuma ka yarda in za ka sa doka sai ka ga abin kana ta shiru kuma na bala'i a gida ko an ce an hana su kallon arewacin tuko kuma amma za ka je za ki yi bayani kamari na jiran ki za ki je ki yi bayani dalla dalla abinda kika tusa ƴaƴan ki koyar musu to za ki je ki yi bayani akai don abinda aka baki ba an baki don wasa bane an baki don ne ki tayar da al'umma ne wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zai yi tuciya da sura da gobe kiyama kai ka san ba zai tuciya da dambin wallahi ma baka sani baka sani cewa duk wani shagalar zuciyar da ka sa ta ka tusa wa ɗanka tun bai sanya yake ba ya zo shi ne a zuciyarsa ya girma bai karanta komai a addini ba to in bala'i ya shiga ɗari to da naka a ciki kai ma saboda kai kayan shi an ɗora ma dole ka tarbiyyantar da shi aiki ya za ka yi kai sanadin zuwan sa duniya baka sanya zai yi ya rayu ba sai dai ka iya an ba a samu abinci ba yawwa a faɗa yanzu ka anana ta wallahi kwana biyu dai abun ka sai a hankali zuciyar ɗa kawai abun da aka cika shi da shi shine hayaniya ta yaya zai san ibada ta yaya yanzu wannan abun da ake karantar wannan yanzu ake cewa yanzu akwai tambayoyi wani na jin kamar ba zai iya ba da tambayan ba wani sai ya bude littafi yayi kuma abin da ake nema ya zauna a alaƙalbika a kan zuciyar ka abu yana samun ka ba ya ka bude littafi ba shi ne abin da ake nema dan abu ya sami kai ka bude littafi to akwai sauran aiki kenan ko azamin ibada ne a ce sallah kan ba za ka mata filla filla wurin a hakam ɗinta ba ai da sauran aiki dole ne sai ka san menene kake a cikin sallah sannan sannan ne ka kawai Allah ka ba mu da sauki Allah ka ba mu ikon gyarawa kan mutuwa. Wa man nasiya sajadatai wanda ya manta sujjadan gaba daya a zo an yi magana sujjada ba ne ko to yanzu kuma duka sujjadan ya ya manta sahiyan amma fa da mantuwa sajada kuma ya muke da lokaci ba kare ma ba saba bane ne haka za mu karya ta ko Allah ba mu da sauki ina ko tambaya ɗaya ko biyu sai mu sai mu amsa dan Allah ba mu iko ko ba mu sai mu zuwa Allah da tafi wa alaikum salam wa rahmatullah akwai tambaya kamar misali sunan magana da aka yi gyaran murya na sallah ya tanna hannu da kuma masu wanda aka tsire masu sallah masu buki ba a yayin da misali shi mai gyaran murya ana kiransa ana kiransa
idan ya idan ya gyara muryan an karhanta ne ko aiki an ce idan misali aka ce mahaifiya ne ko mahaifi eh wannan wajibin ne da mata na'am
bi ma'ana matan mutum mijin ce kira ta ko mahaifi ko mahaifiya na'am wannan zai iya yin shi babu komai saboda in na kula ma take yi matan mutum ya kira ta tilas ta ce ta amsa amsawa za ta yi da magana ta tafi ta je ta gama tarmar da abin da za ta gabatar ta zo ta ci gaba da lafiyanta ko sun ce za ta kuma tura lafiyanta a kayan mutum da take ne ko kuma za ta sake sabo ne haka ce mafi a alan kwanciyar hankali shine ta gina wani sallah kamar mun gane maganar wannan akwai waɗanda wajibi ne sai ka amsa musu magana amma wata ai ka san tana tsawai sallah ya kwale kira ya kwale kira shi bai sani ba sai ta ce haba ni sallah nake karata damu na da kira to bata san ma sallan baya karbuwa wajen da bata amsa namijinta ba kuma wasu mata ba su dan mazajen su komai bane ba da sun sani da ba za su yi ba Allah ya dacar da mu ai abin da aka ce aljanna ka na wurin wanda ka makuta ka nemi yadda za ku zauna da shi lafiya na'am sai kuma shi masallaci na'am a yi da limani idan ya dama zai yi kabli ne na'am shi kuma yana zaune na jiransa mm.
sai ya idan sannan ya sai tashi ya ci gaba ya idar da to idan shi ma limami madadin zai yi kabli sai yi ba ne mm.
na to em, kaga zai idan ke nan ya kara sai idar ya tafiya sai wasu shi kuma masubukin sai yi bisa sai bi shi kamar a sai shi ma ya tashi ya yi ka an yi danto a shi eh kaga ai ba wani jira a shekar gani na kai ma kama kanka an zai
bayanin eh an da shi can shi ma kuma ya samu wata sahabin nasa a gaba iya cikin kawo wa ga maka a misali ne a kai bayanin a'a ka gane maganar ne na Wa- mutumin da bai samu komai tare da liman ba shi ne mai zaman jira ba na'am shi shi ne zai zauna ya jira liman ya yi kablinsa ya yi sallama sai ya ya sake shi kenan wanda ya samu wani abu tare da liman na'am abun da ta kai raka a guda to za su yi kabli tare da liman ba a ne zai bari sai ya yi da sallarsa sa'an nan yi amma ka gane maganar nan a to lallai ka kai ka je daga wurin da ta kana da kyan aiki na'am sai kuma inda eh, mai bata a cikin karatunsa Eh.
wace kar ya ɗauki alƙur'ani ko ɓangare daga cikin alƙur'ani illa an ya kuna sunan fatiha sai dai ka cikin sunan fatiha ne na'am
ita kan shi ne dole sai an yi in ba qur'ani ma wani ne zai dinga faɗa kana faɗa sai ka idan dole sai ka ce ta zo kuma ta zo babu sallah la amma gane idan sallah ba na farilla ba ne ne eh in ba da barin labari za mu zo ai kan shi ba kan ta sha wahala in Allah ya nuna mana za mu zo ba ga ba da barin labari ta mai ba ta Allah ya ba ku da sauki wannan mu faɗa dai Allah ya dora mana na'am daga kan ku kuma to za mu ya samu raka daya na'am na'am na'am me zai fata da sura ne kuma a bayyane in a bayyane ne in a boye ne kuma a boye sa'adan sun yazo na ƙarshe ko sai ya yi ta kamar mun gane shi ne ya ba da ita a daidai ta kenan hadisin ko ya tuna sha magana a nan ko akwai karuha akwai tambuha ko cikawa ko mene ko kuma biyan bashi wannan dole ne ne sai ka ɗauka a ciki Allah ya gane da mu ba mu sai
Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين